أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل Allah ya ce wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala wa man yurid thawaba ad-dunya nutihi minha wa man yurid thawaba al-akhirati nutihi minha wa sanajzi shakirin Allah ya ce babu wata rai da za ta mutu ma kana li nafsin an tamuta babu wata rai kowace iri ce da za ta mutu illa bi iznillah face sai da nufin ubangiji rai ɗin ko ita ta so ta mutu ba za ta mutu ba face sai da izinin ubangiji saboda haka ba za ka ce to bari in je in kashe kaina ba oho ba zai kasu ba in ba allah ya yi lokacin ka yayi ba sai da izinin ubangiji shi sa za ka ga wasu sun zo za su rataye kansu har sun cire abin suna za su fara o'o sai gashi an shigo saboda allah bai izini ba sai a yi maza a yanke fuf sai faɗo ko kuwa wani ya zo zai kaza sai ka gadan da nan kuma Allah ya kawo wanda shi kuma zai kare shi daga wannan ya cetar da shi to da haka rai ba za ta mutu ba sai Allah ya nufi lokacin ta yayi domin me domin ita rai din ita ta bawa kanta rayuwar to sai wanda ya bada rayuwa ya janye ta amma tunda kai ba kai ka ba kanka rayuwa ba to ya za kuma kai ka kashe kanka zai yiwa shi ma sai wahibul hayati shi wanda ya ba da kyautar rayuwa sai kuma ya karɓi rayuwa ko ya nufi karɓar rayuwa sannan rayuwa take ƙarewa amma babu wani wanda ko zai mutu ko zai duk bayan da za ka yi da kanka sai bayan ubangiji ya yarda da cewa lokaci ya yi sai a baka izini sai abin da kake nufi ya yiwu sai a ce ai ya kashe kansa allah ya kashe shi dai shi na yace illa bi iznillah sai da izinin ubangiji sai ya yi izini sai wa mala'ika izini kawai sai ya taho sai a zo sai a karɓa shikenan ba kuma sai kaje ka kashe kan naka ba ma in an yi izinin kana gida kana zaune kana bacci kana zaune kana tafiya kana me shikenan saboda izini ya zo sai ya zo sai kaga ka mutu but kuna hira da mutum kawai wayo ka taba kashe bacci yake a ba bacci yake ba ya mutu kitaban mu'ajjala Allah ya ce lokaci ne abin abin yankewa abin kididdigewa idan lokacin da aka kirga bai zo ba saura kwana daya a saura ma sakan biyar mutuwa babu domin mai don kitaban mu'ajjala lokaci ne abin yankewa sai lokacin da aka yanke din ya zo karka ce to ai na ga wannan wane ya kashe wane ya ɗauki bindiga kawai ya zo fif ya bindige shi to yanzu wannan ai zan ga cewa da bai zo ya kashe shi ba da ba zai mutu ba a'a me yasa to bai zo je ya kashe shi ba an gane me yasa shi wanda ya kisan me yasa bai zo je ba bai zo shekaran jiya ba sai yau saboda kawai kitabar mu'ajjala lokacin yayi yanzu aka yaso jiyan ma ya zo yayi da yake bai yi ba wani abu bai haɗu ba saitin bai yi ba na a zo a yi kisan shi yasa ba zai yi ba sai lokacin yayi ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun babu wata al'umma da za ta rigayi lokacin ajalinta kuma in yayi ba za ta jinkirta ba fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun idan ku lokacin yayi ko babu jinkiri ko kadan kuma ba za su gabata ba a ce lokaci yayi ka haura da sakan ɗaya za ka mutu lokacin ka yayi ɗazu da sakan ɗaya baka mutu ba a ka mutu wallahi bilmoti a aya ma a aya bihi min sababihi in ji mai waka kullum ri'in rahanun bi ɗayi kitabihi inna ma anka fa kullu ɗibbin nafi'un aw lam yanam fa ɗibbu min asbabihi idan mutuwa ta yi bacci a kanka ba ta zo ba shi kenan da ka zo sai a ce wallahi saura kaɗan ya mutu Allah ya sa wani likita ya zo aka yi masa wata allura sai ga shi ya yi marmar marmar ko sai aka kawo magani a nama an ka mutuwa ta yi bacci daga barinka shi ya sa ya zama magani ya yi amma illam ya nam in mutuwa ba ta yi bacci ba ta farka ta yi zuru-zuru ta zo maka to faɗi bumin asibabi maganin ne sababin mutuwar taka da can ma ƙarshen ta ba lokacin ba abin nan ba sai da lokacin ya yi sannan aka haɗo maganin da shi ne zai kashe ka kai kuma an zo a baka lafiya ko wannan allurar irin wadda aka yi ma ita ce ta sa ɗin wani ya warke saboda lokacin bai ba irin ta ce kai kuma za ta kashe ka to amma mu'tazilawa sai suke cewa a'a gaskiya mutum yana da ajali guda biyu akwai gajere akwai dogo idan haka kawai ka zauna har jikinka ya gama ya expire ka mutu to ka mutu a ajalinka na ƙarshe amma kana zaune lafiya ka fita kan kawaiwa wani ya harbe ka to ya kashe ka a gajeren ajalinka saboda haka da ya baka fa yace kamar yanzu zaka yanka rago in ka yanka shi ai kaga inda da ka bashi zai dade kai kaga dama ka yanka shi kan gane misalin su to kaga anan an ce ka bada amsa me zaka ce abinda suka manta Allah bai ce ya tsaye da wani sharaɗi shine wanda za a mutu da shi ba wani sababi shine wanda za a mutu da shi ba a'a za dai ka mutu sunan abin da aka ce maka kenan to me zai zama sababin mutuwarka oho za ka wannan ragon da baka yanka ba jiya lokacinsa bai ba yau kuma lokacinsa ya yi to da ka yanka shi me yasa ka ƙi barinsa sai goben kuma shi yau da ka yanka shi me ya hana ka bari sai gobe ka isa ba ranarsa ce ta yi ta mutuwar shi mala'ika da yake ɗaukar rai da shi da waɗanda zuwa su zo su harbi duk iri ɗaya ne shi yana zuwa ya ɗauki ran ba sai ya zo ba shi ma wancan turo shi aka yi lokaci ya zo ya zama sababi shi kenan idan kuma ba shi ne sababin ba mala'ika bai shirya ba shi ba shirya ya zo ba sai ya zo ya yi abin da duk zai yi sai mutum ya daɗe a ce yana asibiti yana nan rai hannun Allah amma bai mutu ba wani sai shekara haka bai san abin da yake ba amma bai mutu ba sai wannan numfashin nasa da aka kirga masa ya cika saura ɗaya saura goma saura sha ɗaya saura ɗaya babu ɗif an tafi shi kenan to da haka abin da za ka imani da shi garanti sahihi a wannan babin shine kai imani Allah ya sa wa rai ajali da ba za ta tsallake shi ba kuma yanzu ne gobe ne jibi ne sai ka kai ba za ka gaza shi ba wannan ayar a nan Allah yana magana ne da sahabban annabi su ne abin shigar ayar ta farko kuna gudun mutuwa ne a yakin udu kun ga an kakkashe an kaza kun raurana kan wani yakin ya zo maku ga ba ku sake fita ba Allah ya ce ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah idan kuka shiga yakin ba takobi ko daya haka za ku fito ba ku mutu ba kuma saboda sai Allah ya yarda ake mutuwa idan kuka shiga yakin kuma ba takobi kai ko daya sai sai ku mutu lafiya lau kuma kuma kuma a mutun ku shiga yakin da takubban da karfin kuma a kashe ku mutuwa ba a yaki take ko a gida ba kawai a inda take take ko ina ne ba to shine wa man yurid sawabad dunya nutihi minha wanda ya nufi yayi ibada ibada kowace irin nau'i ce ta ibada amma yin ibadarsa bai nufi yin ibada ba sai dan neman sakamako na duniya Allah ya ce me nutihi minha za mu ba shi shi ita duniya ɗin daga cikinta ba ita da ba da ita ba za mu ba shi ita to wannan alal idlaqi ne ko akwai kaidi duk wanda ya nemi duniya sai ya samu kenan in akan in babu kaidi ai duk wanda ya tsaya in ibada kai in wani abu kai za a baka duniya don ita kai to za a baka haka ne a'a ba haka ba ne me dalili a ai mun ga waɗanda suka wahala a zahiri suka neme ta kamar sun mutu su je sun je fatakwar sun je lagos sun je ina ne kuma sun da gida kuma ba samu ba mun ga wanda sun rufe ɗaki sun ja addu'ar sun ja addu'ar ba ibada suke ba ba dan Allah ba ba dan annabi ba kawai Allah kawo ta duniya kuma suna nan har yanzu babu to ashe amma kuma wasu kuma an ga sun fitan neman sun buga sun buga kuma sun dawo da ita duniyar kuma sun kulle ɗakin sun ce Allah ya ba su kuma ya ba su to ya abin yake nan kuma gashi Allah ya ce wanda duk ya nemi duniya za mu ba shi ita to za ka ɗauki wannan ayar ka gayyaci wannan ayar ku tafi can wata aya da Allah yake cewa shi kuma wanda yake man yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu wanda duk yake neman magaggauciya ita duniya kenan to za mu bashi ita din amma sai wanda muka ga dama yawa to ashe anan wannan ayar sai a kai ta can cewa za a bashi in an ga dama in an ga dama a baka in ba a ga dama baka sha wahala ka kuma a baka haka wa man yurid thawab al-akhirati nutihi minha wanda kuma ya nemi da ibadarsa da abin da ake yin ibada da shi amma bai nemi duniya da shi ba sai me sai thawab al-akhira ya nemi jin kai na lahira ya nemi Allah ya masa sakamako a lahira Allah ce nutihi minha shi ma zamu bashi ita to nan ba ba wata aya da zaka je ta ma kaidi ba liman nuridu wanda duk ya nufi Allah da zatin Allah tsantsa da ibadarsa ya samu ba kaidi ba magana na an ga dama ya ga daman Allah saboda haka idan ka hada gaba daya abubuwan to sai ka gansu kamar kashi biyu ne ko uku mutum zai iya neman duniya ya samu zai iya neman duniya bai samu ba kaji wannan mutum zai iya neman lahira ya samu kuma zai iya samun duniyar a gyan shi ba duniyar ya nema ba me ya nema lahira amma kuma a hada masa da duniya amma ba wani zai iya neman duniyar ya samu amma ba wa malahun fil akhirati min khalaq duk wanda ya nemi duniya kadai da ibadarsa wanda Allah ya ga dama ya bashi ma to ba shi da kuma lahira an gane ba ina nufin wanda ya roƙi duniya ya ta lazima sai Allah ya bashi kuma ba zai bashi lahira ba ba haka nake nufi ba ina nufin a wannan ibadar da kai wadda duniya ka nema Allah ya ga dama ya baka to kuma ba za a ce kuma ya aji ma lada a lahira ta wannan ibadar ba an ga an sallame ka anan in lahira kake so yi wata ibadar dan lahira kuma to shi ake nufi amma ita lahira in ka nemi kayi aiki dan ita ita kake nufi Allah kake nufi da bautarka to zai baka duniyar ya baka lahira in ya ga dama ya hada ma biyu amma in duniya ce ba a hada biyu sai dai a baka ɗayar ita ma sai an ga dama to ashe in an gane yan uwa in mutum ya tashi ma tun farko ma me zai nema ya nemi abin da yake da tabbas zai samu shi ne lahira kuma ma in ba sa'a ba a ƙari ma in an yi sa'a a ƙari ma da duniya din shi yasa nake shawarta ƴan uwana masu itikafi musamman a cikin wannan watan idan za a shiga itikafi abin da ya kamata tun farko ma ya zama jagoran shigar ka itikafi shine neman yardan Allah da kuma ainihin soyayyarsa da manzon Allah su ka shiga nema idan kai kare ba laifi ka san kare aiko yanzu za ka yi tafiya ka kai ka shirya tafiya ka wani ce ga ɗan karo na ai karu kenan to ka kara da duniyar ba laifi ta zama kare ce ita amma manufarka Allah da manzansa Allah ka bani imani sabiti Allah ka tabbatar da ni kan imani har in haɗu da kai Allah ka kasabta min yardarka Allah ka bani kyakkyawar rayuwa ta addini kuma Allah ka horewa abinda rayuwa ta take nema ka karo wannan shine kyakkyawar addu'a ga wanda zai yi addu'a ko ibada to sai a haɗa ma biyu ko ba kai karan ba fa ko ba kai karan ba za ka ji a ayar gaba yadda Allah ya kiye wa wasu saboda haka wa man yurid thawabal akhirati nutihi minha wasa na jizin shakirin Allah ya ce da sannu za mu yi sakamako ga masu yin ibada don godiya gare mu Mm.
وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا Mm.
فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا Mm.
والله يحب الصابرين Allah ya ce wa ka ayyin min nabi'in qatala kamar yadda malai ya karanta ma'ahu rabbiyuna نعم da yawa daga annabi daga annabawa wanda ya yaƙi a wata riwayar kotila da yawa annabi daga annabawa da aka kashe shi kirawo'i ne guda biyu kuma kowace sabi'iyya ce wa ka ayi min nabi'in in ka ce in ka muka fassara da da yawa annabi katala da ya yaƙi ma'ahu ribbiyuna akwai manyan wato mutane mala- manyan malamai masana Allah tare da shi a cikin yaƙin kasirun masu yawa kuwa da ya yaƙin tare da su aka samu damewar yaƙi da karewar yaƙi amma tare da haka Allah ya ce fama da'ufu wa mastakanu almajiran annabin sahabbansa ba su raunana ba a fagen dagan kuma ba su kaskanta ba ba su wulakantar da kansu ba ba su sallama ba to kaga ana ana yi wa sahabban manzan Allah magana kenan yaya a yakin uhudu za ku raunana dan an samu galaba a kanku da yawa annabi daga annabawan Allah Allah yana ba su labari ya yaƙi tare da mas- ainihin magabata masana Allah malamai sahabbansa kuma aka samu damewar yaƙi amma ma tare da haka ma da'ufu wa masakanu ku yaya ku almajiran annabin Allah fiyayyen annabi ya ku fiyayyen al'umma za ku karaya kaga kama ana gaya musu haka kenan ko kuwa waka ayyi min nabiyin qutila ai da yawa annabi an kashe shi ma'ahu ribbiyuna anan kuma sai basara ta zama guda biyu qutila sai ai sai ai waqafi shi kadai aka kashe kenan a tare da shi ma'ahuri biyuna akwai masana Allah manyan sahabbai sun ga an kashe annabin nasu amma fa ma za'ufu wa mastakanu ku da aka kururu ta cewa ai an kashe annabi sai ku raunana bayan ba a kashe shin ba ba to kaji wannan ko kuwa waka ayyin min nabiyin qutila ma'ahuri biyuna aka hada da shi da almajiran nasu aka kashe su sai kaɗan suka saura amma kaɗan ɗin fa ma za'ufu wa mastakanu kaɗan ɗin ma ba su raunana ba ba su ƙasƙanta ba duk dai- duk fasarar za ta shiga sai dai wasu daga cikin malamai kamar hassan albasari na cikin cewa a'a ba a taɓa wani yaƙi annabi na ciki aka kashe annabin ba to a nan sai mu dole sai a koma ɗaya ƙira a kenan ƙatala ma a hori biyu na ɗin sai ya fi to wallahu yuhibbu sabirin Allah yana son masu haƙuri shi sa yake musu sakamakon su ma ba ƙirge me ladan haƙuri babu babu lissafi inna ma yuwaffa sabiruna ajruhum ajrahum bighairi hisab ana ana yi musu bonus ne su masu haƙuri in an zo kaga to shine kaga yanzu in Allah ya sa mutum mai haƙuri ne ya waye gari a lahira ko an sa aikinsa a sikeli mummuna ya ɗago ya shi ya sama to yana ganin ba shi da wani ayyuka da an kawo haƙuri tun da shi ba lissafi In aka dinga zubawa ba lissafi ai sai sai ya ɗago wancan ɗin to wani haƙurin amma Ka- ka ka- ka ji kawai ka abin- wani haƙurin ne eh wa- wani jamila wani ne jamila wani haƙurin ne ɗin wanda ɗin ake ga zai zama haka mutum ya mare ka ka haƙura sai ka je lahira a haka to Allah mai falala ne ba za mu yanke falala Allah ga bayansa ba amma haƙurin da ake nufi a nan shine mai haƙuri da ibadar Allah sai an daure sai an haƙura to Allah zai musu lissa- ba lissafi zai ba su ba lissafi Eh, a- a- su ne asabiruna na- a kashi na farko wanda ya haƙura da ibadar Allah lokaci kaza wannan ibada lokacinta yayi kuma kai kuma lokacin wani abu da ka fi so yayi ka bar abin da kake so ka haƙura da shi zuwa abin da Allah yake so wannan shine haƙuri a shine a ala to lallai ya ishi haƙuri da mai haƙuri sakamako bayan zancen rashin lissafi a cikin ladan da za a ba mai haƙuri ga wannan abin waye yake son Allah ya so shi to to kai kai haƙuri Allah ya ce wallahu yuhibbu sabirin mai neman alaƙa da za ta haɗa shi da Allah ta soyayya ya ɗauki haƙuri da ibadar Allah haƙuri da bayan Allah shikenan abin duk mai sauƙi ne aikata shi ne kawai mai wuya to وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا mm.
إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا Mm.
وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين kama an tambayi ubangiji cewa wannan sahabban annabawan waɗanda aka yaƙi da annabinsu suka sha wahala amma ba su raunana ba kuma ba su ƙasƙanta ba menene suke cewa me abin faɗinsu Allah cewa ma kana qaulahum babu abin da yake furcin waɗannan mutane illa an ƙalu face sai cewa da suka yi rabbana ya ubangijinmu Allah kai mana gafara ya gafir lana zunubana gafarta mana zunubanmu ana fagen daga ne suke wannan addu'ar kaji ma da suka tashi yin addu'ar maimakon su ce Allah ba mu nasara kan su faɗi ta ƙarshen ba mu nasara kan abokan gaba ba da shi suka fara ba rabba na gafir lana zunubana Allah gafarta mana zunubinmu saboda sun san abin da ya sa yaƙin ya kare suna tunanin ko kansu ne ko Allah bas- ne ba su bi daidai ba shi sa ya karya musu yaƙin to su fara neman fita daga zunubin da shi ya ja musu wannan kaga kansu suka fara kallo a karewa yaƙin ana haska sahabban manzan Allah abin da ya kamata su yi kenan ko fiye da haka kuma ba su ce ya ilaha na ba, ba sunan ilahu suka kira ba rabbana saboda alaƙa bawa da sunan Allah rabbu ta rigayi alaƙarsa da sunansa ilahu ilahu ubangiji abin bauta kenan takalifi ya zo wurin to bawa kuwa rububiya ta ubangiji Allah rabbu ne mai tarbiyyarka ne kana cikin cikinka kafin ka fito Allah rabbu ne yana nan a rabbu har sai ka fito sai ka balaga sannan takalifi ya hau kanka an gane to alaƙar bawa da sunan Allah rabbu ta rigaye alaƙarsa da sunan Allah ilahu amma Allah bai gushe ilahu bane a wurin wanda yake rabbu ne kuma nasa ɗin sai duka to sai suka dai kira ubangiji suka ce ya rabbana ya mai jibintar lamarinmu ba tun yanzu ba igfir lana zunubana Allah ka gafarta mana zunubanmu wa israfana fi amrina da wuce wuri da muka yi zarrimewa israf zarrima zarrimewa shine tajawuzul had ko kuma az-ziyadatu a amma qusida ƙari sa- akan sabanin abin da aka nufa gare ka ya yi raka hudu za ka yi la'asar ka ƙara ka ce ai Allah to ai sai ai masa takwas a ala- a la'asar ka yi israfu an gani duk ƙari akan abin da aka nema a wurinka shi ne israfu to Allah idan da akwai abin da muka ƙara wanda ba haka ka ce ba to Allah ka gafarta mana shi ba wa israfa na fi amrina wa sabbit aqdamana kaji addu'a su ta nawa kenan ta uku tabbatar da digadigan mu wurin buga mu buga ka ba mu tabbaci to digadigai in Allah ya tabbatar da ita ta tsaya cak a wurin yaƙi ba juyawa ba gaba ba baya a ba wannan suke nufi ba a'a a fagen dagar gaba ɗaya duk faɗinsa mu zagaya mu wata mi suka ga abokan gaba amma kar wani abu ya samu gudu shi ne tabbatar da dige a yaƙi ba a gudu ba ba a juya baya ba to Allah ka sa mu tabbata a fagen daga ba za mu juya baya ba me addu'a su ta ƙarshe wansurna alal qaumil kafirin Allah ka ba mu nasara akan mutane da suke kafirai ka taimake mu akan su addu'a kaga guda nawa kenan guda hudu to yanzu anan wannan abin da suka roƙa guda hudu duniya suka roƙa ko lahira me suka roƙa ina so eh lahira ina lahira take a ciki Allah ya mana gafara zunubi ne suka yi in aka ce an yafe maka ai ba wata da'a kai ba an yafe ma abin da kai ne ma to sai me israfa na fi amrana wuce wuri da muka yi shi ma banna suka yi kace a yafe musu me biyu kenan na uku tabbatar da mu fagen daga taimaka mu akan kafirai duk wannan ai anan ne ina lahirar duniya kuma ita ma ina take to anan bari mu ji amsar da Allah ya ba su tukunna sai ku rarrabe addu'a ta su ina ta ta yi mu je malam
فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة Mm.
والله يحب المحسنين to ashe kun ji ba wata ci tambayar duniya da lahira suka nema duka don mun ji da aka tashi amsawa fa'atahumullahu sawabar duniya wa husna sawabil akhira sai aka haɗa musu ɗungum duka biyun Allah ce sai muka ba su sawabar duniya sakamako na duniya kyakkyawa shine me aka ba su nasara a yaƙi ga gani masu ta kwasa aka ba su izza a bayan ƙasa da ana suna ɓoɓɓoya lallaɓewa sun zama su masu izza ne aka ba su jin daɗi su zauna da matayensu su yadda duk suke so ga dukiya nan su ci su- su- su- su- su ji daɗi ba ba- ba wanda zai hana su wa- wa- abun nan wataya to wannan mecece wannan to sawabar duniya kenan ba wanda ya hana ka ji daɗi a duniya malam in daɗin ka ya haɗu da abu guda biyu shi sa aliyu dan abi ɗalib yake cewa man amila li duniyahu abarra bi akhiratihi wa man amila li akhiratihi abarra bi dunya- duniyahu ice wa qad yajma'u humallahu li qaumin wanda ya dage tsantsa shi ba abin da yake nema sai duniya to lalle zai zai cuci lahirarsa dan abubuwa da yawa lokatai da ya kamata ya ba lahirar sai ya ba duniyar wanda kuma ya tsaya tsantsa lahira kawai yake ne ba ruwansa da duniya to zai taɓa a duniya kuwa dan dole ya rasa abubuwa da yawa dan duk ya ba lahirar sai ce amma Allah na iya haɗawa bawa duk guda biyun ya haɗu to wannan ne shi zai ga suke cewa hujja ce wannan cewa ma zuhudu gudun duniya ko gudun abubuwa ba abin ƙi ba ne amma lallai a sani cewa samun wata ni'ima baya kore takawa ga wannan ma'abucin ni'imar ba za a ce wanda yake da duniya kuma ba mai tsoron Allah ba ne ba kaɗa wannan maganar saboda nan abin da Allah ya ce abin da za ka yi kawai duk wanda ka gani yana da duniya a tare da shi binciken mun abu biyu kawai in ka same su wannan to kai ma raba ka ɗan karɓa ko ka ɗan dansasa ka same shi mai tsoron Allah ne a cikin addininsa kuma ga dukiya Allah ya bashi a bincika meye sana'arsa ta yaya ya samu dukiyar daidai gwargwado iya saninka halalinsa ce cinikinsa ne da yake yi to halalinsa ce kuma yana kokarin kiyaye martaba addininsa da dukiyarsa yana jin tsoron Allah a wannan a matsayin shi ka zama shi inda iko in babu kuma ka haƙura da yadda kake an gane amma in ya fadi a ɗaya to ba kyau cikin dukiya a ce ba ta halali ba ce to duk abin da zai da ita muni ne a ce kuma ko ta halalin ce amma na kuma ta sa shi yana barna wannan shi kuma shi ma ya zama muni amma an dai biyun nan suka fita shi kenan to zuhudu duk yana cikin ka ji tsoron Allah kuma ka nemi halacci kenan eh to dai ka ji Allah ya ba su sawabar duniya to sai me ita kadai aka ba su Allah ce wa husuna sawabil akhira da kuma kyakkyawan sakamako na lahira a lahira sai Allah ya ce husuna amma can kuma ya ce sawabal akhira kawai to su waɗannan masu wannan siffofin masu wannan addu'ar Allah zai iya ba bawa lada na lahira kamar yadda ya kira ya bashi lada na duniya amma ba husnu ba to su waɗannan akwai ƙari akan ladan lahira mafi kyan me mafi kyan sakamako na lahira akwai mai kyau kenan akwai mafi kyau sakamakon lahira mai kyau ka je lahira baka sha wahala ba ka tafi aljanna wannan sakamakon lahira ne mai kyau mafiyinsa kyau shine ka je ka zama dan fada Allah a aljannan ma ana gayyata wasu su su duk dan aljanna sai ya ga Allah sai Allah ya sa ya ganshi ya yi buruzi irin buruzinsa da zai iya yi to yanzu kai ko dai eh, kun san duk abin da ka kasa sanin yadda yake wannan me yasa kake ga in ana abu kaza a kowa na ta kallo wai so yake ga me ake yi ne ya abin yake to yanzu Allah duk da aka rasa yadda yake nan saboda Allah a je ka ga yadda yake ya ishe ka amin shi yasa Allah yake cewa wasu wujuhun yawma izin nadira ila rabbiha nazira wasu fuskokin za mu ni'imta su a lahira kuma su zama sun kalli ubangijinsu Allah ya samu ne wasu kuma Allah yana cewa zan musu rowa da ba za su ganni ba to kaga ashe babban tabewa ce to sai aka ce kai ba wai za ka je ba ka gan shi kuma ka dawo inda kake ba ka gan shi ka zauna wurin kai shi ne abin ganinka kuma ka, ba ka bar jin daɗinka ba ai wannan husnul sawabil akhirah kenan Allah ya sama ciki to wallahu yuhibbul muhsinin lallai ubangiji yana son masu kyautatawa domin ihsani shine yake kai bawa zuwa daraja take madaukakiya da babu daraja samanta sai dai ƙasa domin annabi shine sayyidul muhsinina wanda ya fi kusantar Allah da ibada kamar yana ganinsa to sai bayan da suka shigo cikin wannan rigar Allah ya musu rahama da shiga to waɗannan su ne Allah ya samu ne to alhamdulillah sai mu kwana a muhusinina ‘yan uwa dala ɗan saurara masu tafiya kan su tafi akwai jawabi wanda yake mai daɗi mara daɗi kaɗan daɗinsa shine alhamdulillahi daga fara karatun na har zuwa yau Allah ya ba mu iko mun yi abubuwa da yawa da ya ba mu iko muka yi mara daɗin shine yau za mu rufe karatun nan ko yanzu nan ba abu ne da zai daɗi gare ku ko gare ni gaba ɗaya ba amma shi muke zaton ya fi alheri gare mu akwai uzurai da yawa da suka taso da shawarwari da yawa da suka taso wanda suka bayi izuwa haka ya kamata a yi to muna fata ubangiji allah ya taimake mu abinda muka yi gaba daya cikin alkur'anin nan hidima da muka yi Allah ya yadda da ita Allah zaman nan da muka yi domin ka tun farkonsa har zuwa ƙarshensa Allah ka san dan kai muka zauna kuma muka karanta littafin ka daidai abinda Allah ya fahimtar da mu ubangiji Allah kai mana sakamako kyakkyawa kai mana jagora jagorancin da zai tafi da mu tun daga nan har ya haɗa mu da kai da annabinka cikin yadda cikin farin ciki Allah zunubanmu Allah ka gafarta mana wanda muka yi da kurakurai da muka sani da wanda bamu sani ba Allah ka kawo mana ɗauki wurin gyara shi kuma ka yafe mana Allah ka ba mu zaman lafiya a garinmu Allah ka ba mu zaman lafiya a ƙasanmu Allah ka ba da zaman lafiya a duk duniyar musulmi Allah muna roƙonka abinda duk ka ga dama kana yi wanda baka ga dama ba baka yi Allah ka so ya zama musulmi su haɗa kawunansa inda duk suke Allah ka taimake mu a cikin addininmu Allah kunci da yake damun bayinka masu bautarka har marasa bautar naka masu albarkacinsu Allah ka yaye mana gaba ɗaya ƙasanmu abinda muke fama da ita da abinda aka sa gaba shugabannin Allah kai musu jagora cikin abinda zai kai mu gagaci Allah kada ka tauye basirarsu Allah ka buɗa ta ka haskaka ta Allah ka ba su iko su yi abin da yake fiye da abin da suna ganin za su iya ba Allah mu kuma Allah ka ba mu haƙurin zama da jarrabaka abinda ka kaddara sai ya same mu ba mai daɗi ba ka ba mu juriya mu ɗauka idan kuma za ka kau da shi Allah muna tausari da wannan watan da wannan alƙur'anin da masu bauta a wannan watan da abinda aka bauta maka da shi a wannan watan da duk duniya abinda ake bauta maka da shi Allah muna tausari da shi Allah da annabinka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da san da kake masa Allah ka yayo mana abin da yake damun mu rashin lafiya ce talauci ne duk abin da yake damun musulmi mu yi niyya Allah ka yaye mana alfarmar abin da muka ambatan nan ba za mu bushe ba muna addu'a ga waɗansu daga cikin jama'a da Allah ya ba su su zama tsayayyu a wannan yanzu nan ina karanta ayoyi da Allah yake yaban sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai waɗanda suka wuce na annabawa wurin dagewarsu akan lamarin addini sai da Allah ya halarto min dagewar abokan tafiyan mu a harkar nan ta karatu cewa Allah ya ba su tsayuwa ya ba su dagewa abubuwan da ake a harkar karatun nan suna da yawa kamar yadda kun sani yanzu za ku ji a kafofin watsa labarai to raba karatun ma ya yake wani zai ɗauka ya tafi kaduna ya bar aikinsa ya bar koma ya tafi kaduna wani ya tafi jigawa wani ya tafi abuja haka dan zatin allah kaɗai suke yi wasu sun tsaya shirye-shirye tun da ya gabato ya za a yi nan ya zama an ɗauke shi nan an ɗinke shi nan an buɗe shi haka suke yi kawai da zatin Allah Allah ka kalle su da zatin nan naka na rahama ka shiga cikin lamarin su da lamarin mu gaba daya Allah waɗanda suka taimake mu a cikin wannan ba sai su ba wanda suka taimaka da dukkan irin nau'in taimako Allah ba mu san su ba ma wasu kai ka san su to Allah kai musu sakamako kyakkyawa gidajen rediyo da gidajen talabijin da suke taimako su ma irin nasu Allah ka kula da gidajen ka kiyaye su ka kiyaye abin da suke yi Allah dukkan musulmi ka saka masa da alkhairi cikin gudunmuwa da yayi ba sai a wurin mu ba a kowane wuri ma Allah ka taimake mu Allah ka tabbatar da digadigan mu Allah karka bar mu mu fadi Allah wanda ka kama ba zai fadi ba Allah muna tawassali da kai da dukkan bautan masu bauta Allah ka taimake mu kai mana jagora alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin اللهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا قوي يا متين يا عزيز يا رب العزة اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم اغفر لنا اللهم اعف عنا اللهم رد عنا اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا آمين إله المو الله إله من له الحمد إله المصطفى صلى الله عليه وسلم الحمد لله الله يكرمه لا شيء